آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da arzikin sake halara wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin kitabu tauhidi alladhi huwa haqqullahi ala al-abid littafi wallafar imam ahli sunnati wal jama'ati al-sheikh muhammad ibn abdul wahhab al-tamimi al-najdi rahmatullahi ta'ala alayh yau muna al-muru na 20 da 1 21 ga watan rabiul akhir shekarar hijira alif 446 da kuma ya dace da 24 kenan ko ga watan Oktoba miladiyar shekara 2024. Insha Allah ta'ala za mu ɗora yadda muka tsaya cikin babin arroƙa wata ma'ayin. Babin da ya zo don yin bayanin a haramcin tofi na surkulle da kuma layu. karkashin wannan babi mun karanta a hadithin bashir abu bashir da malam ya kawo a farkon babin da kuma hadithin musulun abbas ina roƙa wa jama'i mawanci walata shirku to za mu tashi a kan a tarjama da malam ya yi wa ya yi wa abinda ake nufi da tama'im da abinda ake nufi da attiwala mala yace at-tamahimu shay'un yu'allaqu 'ala al-awladi 'an al-'ayn lakin idha kana al-mu'allaqu min al-qur'ani farakhasa fihi ba'd as-salaf wa ba'dhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhi 'anhu minhum ibn mas'ud radiyallahu 'anhu mala yace at-tamahimu شيء يعلق على الأولاد من عن العين من ce التمائم ما لا yace wani abu ne yu'allaqu 'ala al-awladi da ake lankaya wa yara 'an al-aini domin maganin baki haka malan ya ya arrafa mafhumin at-tama'im kamar da muka ambata a wancan satin at-tama'im jam'i ne na at-tamima guda ɗaya a tamima jam'insa a tama'im yana nufin layu guda ɗaya laya to malam ya ce wani abu ne da ake lankaya shi wa yara maganin baki kamar ta'arifin yana nuna maka kenan a ba san manya da layu ba da ya ce ake lankaya shi wa manya sannan kuma ta'arifin yana nuna maka kamar wato ana lankaya laya ne kadai don maganin baki wanda kuma ba haka abin yake ba malam yayi wannan tarifi ne gini akan al'ada ta galibin mutane a wancan lokaci shi da yawanci a larabawa yawanci suna ƴaƴansu suke yara ƙanana suke lankayawa a layu saboda gudun baki da maita kamar babba bisa al'ada ya riga ya tsallake jarabar mayu a da al'adace kamar yadda yanzu al'adar mu ta hausa fulani ake da abinan maganin zarar sanyi wa yara daure-daure da ake daura a kukumi ko a wuya a ce ai maganin zarar sanyi ne wanda wannan ciwon ba a cika zatawa namiji babba ba a cika zata babban mutum ba ko namiji ko mace to haka ne lura da irin wannan ne yasa malam yace wa yara amma duk abin da aka rataya shi ko da ba wa yaro bane ba ko babba ne ya rataya da irin wannan ma'ana ya zama laya sannan da malam yace anil ayn maganin maita ko maganin kambun baka nan ma kana ɗauka cewa idan an lantse abu ba don maganin kambun baka ba zai zama laya ba a laya ne idan an lanka ya shi don neman farin jini don neman kasuwa don neman wani tsari ko wata kariya daga kowace irin cuta ko fitina ko masifa da ake fargabar faruwarta duk yana cikin ma'anar ma'anar laya ko kuma abinan kandagarki ko kaudabara ko a rufe bakin wani duka ba sai don maita ba don haka tarifin malam ya takaita akan yara da maita ba don cewa wannan ne kadai laya ba eh lakin idan kana almu'allaqu min alqur'ani malam yace sai dai idan abin da aka lanka ya din yana daga alqur'ani ne sai dai idan abin da aka lanka ya ɗin min alƙur'ani daga alƙur'ani ne ayatul kursiyu ce aka rubuta aka lankwasa aka lankaya ko kulhuwa ko falaki da nasi ko li'ilafi quraish aniyar kowa ta bi shi yawwa to wani abu na alƙur'ani wanda ba a sanya wani surkulle a ciki ko kuma an sanya wani mushe ko wata kazanta a ciki wanda zai mai da shi kamar su dabaru ba a zallan alkur'ani ne da nufin neman agaji daga Allah madaukakin sarki ta sanadin wannan wato magana tasa mai albarka ta alkur'ani to idan abin da aka lankaya din na alkur'ani ne farakhasa fihi ba'd salaf mala yace wasu daga cikin magabata sun yi sassauci dangane da ainihin wato a laya inda ta alkur'ani ce kamar yadda a wancan satin na ambata muku ya shahara daga abdullahi na amru da as cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yana haddatar da 'ya'yansa manya a su haddace addu'o'i ƙanana kuma da ba su kai su iya haddacewa ba sai yakan rubuta musu sai ya lankaya musu a ɗan wani allo haka sai su kwana da shi a lankaye don haka sai ake danganci aka jiji ake jingina masa halaccin ko halatta yin laya idan ta alƙur'ani ce wa ba'dhum lam yurakhas fi wasu kuma daga cikin magabata ba su sassauci ba ba su rangwame ba cikin lamarin laya ko da kwata alkur'anin ce wai ja'aluhu min almanhiya anhu kuma yakan sanya shi daga cikin abin da aka hana din wato daga cikin magabata akwai wanda bai yi sassauci ba akan laya ko da wata alkur'ani ce kuma yana sanya layar alkur'anin ma min almanhiya anhu asahun layun da aka haramta asahun abin da aka haramta minhum ibn mas'ud radiyallahu anhu daga cikin magabata masu wannan ra'ayi akwai abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu da wasu cikin sahabbai kamar abdullahi dan abbas kamar abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhum ajma'in da waɗanda suka suke tare da su akan wannan fahimtar cikin sahabbai da tabi'ai wanda a karatunmu na wancan satin nake ce muku abinda ahalus suna suka farin jayarwa shine wannan ra'ayin wato ra'ayin hanawa gaba daya ra'ayin su Abdullahi dan Mas'ud kuma sukan soki ra'ayin da ake jinginawa Abdullahi dan Amr dan As cewa wannan ra'ayin babu wani magabaci a kansa shi kansa Abdullahi dan Amr dan As ba a ji daga bakinsa ba an gani a aikinsa ba san me yasa yake aikatawa ba kuma ba a san mai madogararsa ba bai yi fatawa da shi ba bai kuma faɗi wani abu da ya sani daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan da yasa yake yin haka ba wani ijtihadi ne nasa a aikace da yake aikatawa to akan wannan kuma ba za a sauka daga nassin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce inna tama'ima inna ruka wa tama'ima wa tiwala ta shirku hadisin farko da muka karanta a wannan babin lallai a ruka tofi wa tama'ima da layu wa tiwala da maganin farin jini shirku shirka ne kaga ba za mu takaita wannan zancen na annabi sallallahu alaihi wasallam da aka samu daga gare shi da lafazi kuma ya danganta abin da cewa shirka ne amma mu ɗauki sassauci a cikin zancen mu takaita fahimtarmu saboda ganin wani cikin sahabbansa abdullahi na amur yana aikatawa aikaci ba fatawa ya bamu ba ba wani abu ya ji daga annabi alaihi salatu wasallam na sassauci akan haka ba kawai an ga yana aikatawa ne ba ta iya kuɗi ta iya yiwa ya zama ijtihadi ne nasa ta yi bai da labarin wannan hadisin ma duk zai iya yiwa dan haka shi idan ya samu uzuri to ba lallai ne mu mu samu uzuri ba mu sauka daga kan hadisi umumin hadisi mu khassase shi da ihtimali a mawqufi jama'a an gane don haka zancen da yafi inganci a wajen malamin sunna kuma yafi shahara shine laya ko da kuwa ta ayar alkur'ani ce ko ta wata sura cikin surorin alkur'ani to bai halatta a lankaya ta ko a ɗaura ta da nufi irin wadda ake yi wa layu ba kuma na yi bayani akan wannan a majalisunmu da ya gabata wancan sati malam ya ce wa ruka iyallaci tusammal aza'ima وخص منه الدليل وخص منه الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والرقى وما لن ينفسر من وانت حديث النبا إن الرقى والتمائم والتوال ɗaya bayan ɗaya yake bin su yanzu ya fassara mana a tama'im saura ya fassara mana a ruka ya ce abin da ake nufi da ruka hiyar lati tusammal azaim ita ce wacce larabawa suke cewa azaim ko azima larabawa idan suka ce azima ko suka ce azaim to suna nufin rukuya kamar mu a hausa mun ce tofi in mun ce tofi muna nufin rukuya daga haka ya shahara wajen larabawa al'aza'im rukiyoyi al'azima rukiya idan aka so ko su ce al-rukiya ko su ce al'azima ko su ce al-ruka ko su ce al'aza'im duka balarabe zai gane mai ake nufi wa kasta min dalilu ma khala min shirki amma sai dai dalili ya zo shi ya keɓe daga umumin rukuya ma khalaminan shirki abin da ya wofanta daga shirka an samu hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya toge ya cire rukuya wacce ta wofanta daga shirka wacce babu shirka cikinta cikin fadinsa a'ridu alayya ruqakum la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi shirkun ya ce ku gaya mini abinda kuke tofi da shi inji fatiya ne falaki ne nasi ne kursiyu ce e gaya min na ji mai kake karantawa a tofinka ku gaya mini sai ce laba asabin roƙa babu laifi da yin tofi babu laifi da yin tofi la ba a roƙa babu laifi da yin tofi malam ya kun fihi shirkun matukar cikin wannan tofi babu shirka a ciki matukar cikin wannan tofi babu shirka a ciki shirka a cikin tofi ya hada da ambaton wani Allah a cikin tofi ko hada Allah da wani wanda ba shi ba a cikin tofi ya hada da har ambatan waɗansu kalmomi marasa ma'ana a cikin tofi ambatan sunayen aljanu a cikin tofi duk yana daga cikin wato a shirka a cikin tofi yana daga cikin ma'anar shirka a cikin tofi don haka tofi lafiyayye wanda babu surkulle a cikinsa babu kalmomi na a babu kalmomi na ajamiyanci a cikin tofin to irin wannan tofi yana inganta sawa'un aya ce ta alkur'ani ko kuma addu'a ce da ta zo nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ta zo ta daga magabata ko kuma yanzu ne aka tsara ta da larabci mai kyau gangariyar garau aka yi ta duka matukar ma'anonin ma'anoni ne ingantattu ko da kai ne ka haɗa addu'arka da kanka matukar ma'anonin ma'anoni ne ingantattu ɗaiɗai ko su akwai su a wasu addu'o'in ma da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga magabata yanzu ka rakka ba ka tsara wata addu'a ya halatta kai tofi da ita don haka ana yin tofi da nassin ayar alkur'ani mai girma zalla ana yin tofi da nassin addu'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kai tsaye, ana yin tofi da nassin addu'ar da aka samu daga sahabbai ko tabi'ai ko sauran magabata na kwarai, ana yin tofi da abin da mutum ya jera na kalmomin addu'a da larabci waɗanda ɗaiɗaikunsu suke da asali duka ana yin tofi da shi, inda ya tofi ne. da aka ce la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi shirku babu laifi yin tofi matakar babu shirka a ciki khalas da aka tofin da ya wofanta daga shirka to wannan tofin babu laifi so ko da addu'a ce kai yanzu ka tsara ta da larabci ya halatta kai tofi da ita matakar babu shirka a cikin kalmomin a cikin jimlolin na addu'ar kuma matukar babu ajamiyanci. Ajamiyanci yana nufin shigo da waɗansu kalmomi waɗanda ba larabci ba kuma marasa ma'ana na wahali. Marasa ma'ana. To irin wannan tofi da wannan baya halatta. Baya halatta. Da haka shi tofi malam ya ce wa khassa minhu dalilu ma khala min shirki. dalili ya keɓe tofin da ya wofanta daga shirka rakasa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi sauki yayi sauki dangane da tofi min al'aini wal huma musamman maganin baki da kuma dafi alhuma dafi alhumatu da mimun da tawun a ƙarshe shine dafi ko na maciji ko na kunama ko na zuma ko na rina ko na wata dabba dai wata take mai dafi da in ta harbi ko ta ciji mutum zai wahala to wannan shi ake cewa huma amma al'umma al'umma da shidda da alif maqsura wannan zazzabi ke shine zazzabi al'umma al'umatu shi kuma dafi annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yayi sassauci shine rakhasafi yayi sassauci cikin ruqiya wato tofi min al'aini wal kuma wato matukar wannan tofi a maganin a maganin kambun baka ko maganin baki ko maita duk abu ɗaya ne wal kuma da kuma da fito wannan shine abin da ya zo eh ba wai ana nufin cewa iya su ne ake yin tofi ba a'a shine da galibin abin da ya zo a zamanin annabi alaihi salatu wassalam wato babu abin da aka canfa shi ake fargabarsa ake tsoronsa fitinar da aka fi gudunta ta haka sai ya zama duk wani daure-daure wa yara wa dabbobi da sauransu duka sai ga ana yi ne yawanci saboda gudun baki saboda gudun baki magalibi za ka samu asali shi tsoron baki galibi barazanar baki na camfi tabbas akwai baki akwai kambun baka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al'ainu haqqun kambun baka gaskiya ne wa kambun baka shine dai baki to amma kuma yadda ake zuzuta ake kururuta al'amarin baki a al'ada ta camfi ya fi waƙiyarsa a zamanin yanzu da wayewa ta yawa wa mutane wake tsoron bakin ma yanzu da baki da ido da hanci kai ma gaba ɗaya wake tsoronsa balle baki balle baki kai ma wake tsoronsa mutane suna ta harkokinsu ko masu wa'azi suna yi masu waka suna yi masu fim suna yi masu komedi kala-kala na abin dariya da na abin tausayi suna yi ‘yan talabijin masu labarai suna yi ‘yan rediyo masu zafusanka suna yi kowa ya baje kolin fasaharsa da hikimarsa ana watsawa a duniya kan facebook kan whatsapp kan instagram kan twitter ko x kan telegram gashi nan ana ta yadawa tiktok babu wanda yake shayin a ganshi ko a ji shi masu arziki suna bazo-bazo da arziki ba sa shakka yan kasuwa suna yalhada hadarsu ta kasuwa ba sa shakka budewar idan mutane ya kai yanzu mai bakin ma ya gansu guduwa zai to dama kuma yawanci tsoron bakin kururuwa ce ta al'ada kamar da nace muku eh akwai din amma dai yawanci galibi kururuwa ce ta al'ada inda har yanzu waɗanda ba su waye da yawa ba suna nan da wannan matsala in ka shiga lunguna ƙauyuka za ka yi ta gani mata da laya 'ya'ya da laya a kunkumi a wuya ana lallan yawa har mazan ma mutum magidanci da shi da laya a kogunsa ramɓaka ramɓaka haka ya zuba su kuma yawanci fargaba ce irin ta ƙauyanci da kururuwa ta al'ada kuma duk in an je an zo za a samu magana ce dai akan baki gudun baki wani ma sai ka kasa gane me yasa ake tsoron bakin
amma ya daga hankalin da wani bakin baki shi bai ajiye komai ba bai tare da komai ba shi bai zama kowa ba ba komai yake da shi ba shi ba kowa ba a cikin jama'a gudun baki bakin ma ai masu nama yake nema don haka idan aka razana mutum aka hana zuciyarsa kwanciyar hankali to ba zai zauna lafiya ba to daɗin zamantakewa ta jahiliya da ƙauyanci an zuzuta al'amarin an tayarwa mutane hankali kowa sai a ce masa ya tashi ya tsaya da wanda yake da dalilin tsayuwar har wanda bashi dalilin tsayuwar sai a ce tashi ya tsaya mace mummuna da kyakkyawa kowace a tashi a tsaya namiji mai kuɗi da fakiri a tashi a tsaya malami da jahili wa tashi a tsaya kowa ya tashi ya tsaya kowa ya tashi ya tsaya kowa yana tsoron kowa saboda kururuwa irin ta irin ta al'ada to shi yasa a wancan lokacin su ma sun yi fama da wannan matsalar baki baki baki to duk da haka tunda akwai bakin ba wai babu bane to shari'a bata hana a yi maganin baki ba amma a yi ta halattacciyar hanya wace hanya ce halattacciyar hanya hanyar rukuya tofi da addu'a ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga dukkan wani ido na mugunta keta kyashi hasada ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga duk wani ido na hasada daga cikin rukuyar annabi sallallahu alaihi wasallama da mala'ika Jibril ya zo mashi da ita, Bismillahi arkika, Allahu ya shifika, min kulli sha'in yi uzika, wa min kulli da'in, abu aini hasidin Allahu ya shifika. Bismillahi arkika, da sunan Allah nake maka tofi. Bismillahi da sunan Allah, arkika nake maka tofi, min kulli sha'in yuzika daga duk wani abin da zai cutar da kai wa min kulli da'in haka ina maka tofi daga duk wani wata cuta aw aini hasidin ko duk wani idan mai baki duk wani idan mai hasada duk wani idan mai kambun baka domin alhasad hasada da kuke ganin ta ita ce ummul khaba'is na na maita da baki tushen su hasada don haka idan aka aka samu kariya daga haddasa daga hasada to an samu kariya daga maita daga kambun baka daga baki daga duk wani abin da ake tsoro idan an samu kariya daga hasada to an samu magani babba shi yasa yace au aini hasidin ko idan mai hassada Allahu ya shafi ka Allah ya baka lafiya ka gani to kaga wannan ba aya bace ba kaji kuma abin da aka ce a cikin ta bismillahi arkik Allahu yashfik min kulli shay'in yu'zik wa min kulli da'in aw 'aini hasidin Allahu yashfik ka duba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yace ba wani wanda zai ziyarci marar lafiya ya ziyarci marar lafiya sai ya karanta masa wannan addu'a sau bakwai face sai ya samu lafiya matuƙar ba, ba mutuwa aka rubuta masa ba face sai ya samu lafiya wace addu'a ita ce addu'ar as'alullaha al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyak tofi ne tofi ce as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyak ina roƙon Allah mai girma rabbal arshil azimi ubangijin al'arshi mai girma an yashfiyak ya warkar da kai shine abin da ka faɗa to kaga ba aya bace amma kuma ta zan magani wannan tofi ne ka karanta ba ba sai ka yi tub ba kawai ka karanta kafa bakwai a wajen marar lafiya insha Allah ta'ala ka zo mashi da waraka as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyak ita ce shine tofin gaida marar lafiya in mutum ya wannan kafa bakwai annabi alaihi salatu wassalam ce wannan mai jinyar matukar ba ciwon ajali ne ya zo ba to zai tashi ciwon ajali ko idan ya zo to ba shi da magani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ciwon ajali ya kama shi ai ba da aka yi ana ji ana gani aka aka hakura Allah ya karbi kayansa to haka ne da ciwon ajali ya zo to almuhim tofi yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake magani da su sawa'un na baki ko na kowace irin jinya kamar yadda ya zo shi daga magabata ya tabbata cewa duk wanda yake jin wani ciwo a jikinsa yake jin zafin wani waje zogi ko kansa ko a hannunsa ko a ƙafarsa ko a cikinsa ko a gadon bayansa yake jin suka ko kumburi ko miki ko duk wani ciwo sai ya dafa wajen ko ya riƙe wajen sai ya ce bismillahi bismillahi bismillahi sau uku sai ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min min sharri ma ajidu wa uhadiru bismillahi bismillahi bismillahi a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru ma'ana da sunan Allah ina neman tsari da buwayar Allah wa kudratihi da kuma cikar ikonsa min sharri ma ajidu daga sharrin abin da yake damuna wa uhadiru kuma nake ta taka tsantsan da shi nake tsoro to wannan ma addu'a ce ta miki wacce tabbatacciya ce to wannan rukuya ce rukuya ce so duk addu'o'in da kuka ji sun zo maganin iskokin dare maganin dafi maganin duk wata dabba mai cutarwa dare ko yini samun kariya na wunin mutum ko samun kariya na daren mutum har gari ya waye wanda duk aka samu a hadisai samun kariya daga shiga wani wuri da mutum yake tsoro kamar yadda ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wani wadda ya sauka wani masauki ko kufayi ko bola ko jeji ko wani wurin da yake tsoron wani abu ka iya samunsa a wannan waje amma sai ya karanta أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إنا نيمان tsari ina ina mai neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga sharrin duk wani abin da ya halitta idan mutum ya faɗi wannan ya shiga wannan waje annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu abin da zai cutar da shi har ya bar wannan waje har ya bar wannan waje malamai suka ce wannan ta ishi mutum ya shiga ya bude sabon shago da ita ta ishi mutum ya bude sabon gida da ita ta ishi mutum ya bude sabuwar gona da ita ta ishi mutum ya bude sabon kamfani da ita amma wani sai ga a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa tamar kadan banda ai sauka to saukar bata zo ba wannan din ne yazo wanda kare na din shine abin da yazo a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa shikenan ka tofe wajen ba abin da zai faru kuma har ka bar wajen kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mai amarya mai amarya ya kama goshinta bayan an sallaci raka'a biyu sai ya kama goshinta sai ya ce menene addu'ar amarya ne kasan da yake ina an gwaye ne yake kudin abin yana kusa yawwa shi kenan kaji sabon ango in ya kama goshinta sai ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai ya Allah inni as'aluka khairaha ya Allah ina roƙonka alherin wannan amarya wa khaira ma jabaltaha alai da alherin da ka halicce ta a kansa wa a'udhu bika min sharriha kuma na neman tsarinka daga sharrin wannan amarya wa sharri ma jabalta alaihi da kuma sharrin abin da ka halicce ta a kansa yasa nakan ba an gwaye shawara kar ya kuskuren ya kasa rikewa da larabci ce zai yi da hausa ko kuma fulani ne ce zai yi da fulanci ta ji yana ƙwaƙwa sharri kam abdaka ko da hausan ya ce ta ji yana cewa sharrin da ka halicce ka tsare daga sharrinta shi kenan ka rikita aurenka ba lalai ta fahimce ka da wuri ba sai ka yi larabci kuma tsakaninka da ubangiji ne ba sai ka yi kamar kana tilawa ba to kaga wannan in ka ka tofe amarya in ta zo da farin kafa ko da farin hannu ko ta zo maka da rariyar hannu ko da menene duka ba sai ka toshe rariyar nan kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada lakanin saduwa ga masu saduwa cewa an zo saduwa da iyali nan ma sai a yi addu'a addu'an neman tsari Allah ya tsare wannan idan Allah ya ƙaddara samuwar haihuwa in ji annabi sallallahu alaihi wasallama idan Allah ya kaddar samuwar haihuwa a wannan saduwa to wannan ɗa to ba abin da zai cuce ɗan ba zai cutar da shi ba shi ɗan ba zai cutar da shi ba ita ma nan ko za a zama gidanta su tana mana ya Allahumma Allahumma yawwa Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana ya Allah Allahumma jannibna shaytana ya Allah ka nesanta mu daga shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana kuma ka nesantar da shaytan daga abin da ka arzuta mu da shi ka nesantar da abin da ka arzuta mu da shi daga shaytan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan aka kaddara musu haifuwa a wannan kwanciya to shaitan ba zai taba shi don haka allakanu faukan lakanu lakani du lakani amma wani abuwa ne wannan dukkan waɗannan suna babin tofi ne sau da yawa akan hange su a babin addu'a eh addu'a ce amma kuma suna babin tofi in ana maganar tofi to dukka waɗannan suna babin tofi abinda za ka karanta domin ya zame maka kariya amma duk za ku ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantar da mu komawa ga Allah ne shi yasa ya zama addu'a Allah ake roƙo so ta fiskar wa ake neman kariyarsa ko ake neman bukatar a wajensa Allah ne sai ya zama addu'a ta fiskar kuma a karanta a lokaci kaza domin bukata kaza tofi ne ba sai an yi tub ba tub tub ba sai an yi ba kawai karantawan shi kenan to da ababen da aka samu na kwanciya bacci kama daga wanda za a hada hannaye biyu a karanta a shafa a jiki ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana yi falaki da nasi zuwa wanda za a karanta ayoyin karshe guda biyu na suratul baqara amana rasulu zuwa karshe wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu wanda zai karanta a dare face Allah maɗaukacin sarki ya tsare shi daga komai sun ishe shi kariya har gari yawai daga duwar mugu daga duwata fitina wannan duk babu tofi ne to samun wannan shi yake nuna mana cewa ashe tofi idan tsaftataccen tofi ne ba shirka a cikinsa to wannan tofi ya halatta a shari'a la ba sa bin roƙa malam ya kunfi shirkun babu laifi yin tofi matukar babu shirka a ciki don haka malam ya ce rakasa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya rangwanta a sha'anin tofi min al'aini wato maganin baki kamar da na bayani yanzu ku ba iya baki bane ba wal'uma da kuma dafi dafi ya tabbata cikin ingantaccen hadisi cikin bukhari sahabbansa radiyallahu anhum sun yi tafiya wata rana suka je wani gari sun nemi masauki ma aka hana su ƙarshe suka koma bayan gari suka samu wurin da ya dace don su yi zango suka yi zango suna nan da daddare a wannan waje sai wani abin harbi sai ya harbi sarkin gari aka tashi neman magani kayya kayya kayya duk waɗanda ake da su masu magani a garin sun gaza wato kawo magani da ya dace da abin da ya same shi to wasu suka ba da shawara cewa a bayan garin nan akwai wasu baƙi ko za a je ko Allah zai sa a dace suna da magani to ka san idan rakumin ka ya bata sai ka neme shi ko a ramin gafiya in kana cikin ruwa kuma kana hababababa ko takobi aka mika maka za ka karba don ka samu ka fito tare da cewa bakin nan an musu rashin mutunci sun rasa masauki a garin amma duk da haka tunda yanzu ya zama dole sarki ba lafiya dole a je a yi karamar murya kuma a nemi alfarma a wajensu aka zo aka same su ga abin da ya faru da mai gari ran sarki ya dade shin ko kuna da magani a wajenku wani cikin sahabbai ya taraf ya ce kwarai ina da shi ina da shi suka ce to zo mu je ya ce a'a ba zo mu je ba nawa za ku biya ne ai ɗaki kuka hana mu nawa za ku biya mu bi masa magani suka ce za mu biya ku tumaki kaza ya ce to shi kenan aka lale lada ya je shi sai ya yi tofi a sarki sarki sai ya miƙi sarki sai ya warki nan take barka barka suka cika alkawari suka ɗauki dabbobi suka ba waɗannan bayin Allah su kuma sun gama tafiyarsu suka koro dabbobi har garin Madina. Ba su aiwatar da komai da dabbobin nan ba sai da suka zo da su har Madina. Wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka ba shi labari ga abin da ya faru. Idan abin da suka yi daidai ne, shi kenan magana ta kare. Idan akwai kuskure ko gyara, to sai a gyara saboda gaba. Aka suka suka ce ya ma'aikin Allah ga abin da ya faru. Wane ne mai magani ya ce ga ni ya ma'aikin Allah? Ya ce me ka masa ya ce fatiya na tofa masa. ce wa ma'adraka annaha ruqya ya akai ka san fatiha ru ana tofi da ita yace haka da confidence annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi yayi dariya eh kuma har yace dan yan masa abin da aka samu din ma eh don haka ana yin rukuya don dafi dafin kunama dafin zuma dafin maciji da sauransu duk kuma abin da aka ga ya dace babi na tofi jama'a kar mutum ya jira wai sai an gaya masa wai wani wuri specifying wuri wato wani wuri na takanas na musamman a cikin alkur'ani wai shine maganin dafin maciji ko kuma shine maganin ciwon ciki ko kuma shine ya ayyuhan nasu qad ja'atkum na mau'izatu min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri alqur'ani wa'azi ne da waraka lima fis suduri ga dukkan damuwar da ke zuci sannan kuma alqur'ani magani ne da waraka na dukkan kowace irin cuta wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin a cikin alkur'ani muna saukar da abin da waraka ne umuman alal itlaq waraka ne don haka malam karka jira sai an baka wani wuri a ce maka shine ainihin wato abinan a- a- maganin ciwon ciki e a baka lalabe zafi batsanihi ilayomi ka gani sai a ce wai lalabe zafi don an ce batsan a ayar ya gaji shi ne maganin ciwon ciki lalabe zafi batsanihi to kuma ya za a ce lalabe zafi batsanihi kuma maganin ciwon ciki wato ya ta zama a cikin kenan domin labisa kan shi ne zama ai yawwa ko a ce wai walaƙar mannanna wai maganin ciwon ido walaƙar mannanna yau ina aka ce mannanna a ƙwararri ban san yadda aka ce mannanna ba walaƙar mananna ala musa wa haro mananna ba mannanna ba amma zai ce wai mannanna ya ce maki ne maganin ciwon ido ya manne kenan ko yawwa idan kana so kai magani da alƙur'ani malam dubi duk yadda ya maka alkur'ani duk yadda ya maka kawai yi magani da shi ko ina ya maka yi magani da shi za ka sha mamaki gurin da ya yi maka magani to ba lalle ne wa wani ba wani can ne ya masa magani wani can ne ya masa magani wani can ne ya masa magani wani aya kaza ne wani suri kaza ne haka ne aya karanta kawai an gane ko an taɓa bani lakani maganin abinan wato kariya ne daga duk wani wanda yake neman ka ruwa a jallo za ka ce rika karanta waje Allah min bayni aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa agashaynahum fa hum la yubsiruna nayi wani laifi a makaranta a sakandare lokacin principal yana nema na ruwa a jallo har aka ce ana nema na tun na karantawa kar a gano na yi laifin har aka gano har aka ce ana nema na na kamo hanya na tabo ofishin principal ba abin da nake karantawa sai waje an lamin bai na aidihim sudda wa min khalfihim suddan fa agashaynahum fa hum la yusiruna ina ta fada ina ta fada na zo ne na zauna ya gama abin da zai yi sannan ya kira ni kai ne kai kaza mun tsakani da Allah ba ni nayi ba kawai tsautsayi ne ya hauni an riga da an yi ta'adin an yi barnar a lokacin malaminmu da ka Abdullahi ji Abdullahi Jauro Fabuji limamin matsango shine head boy dinmu kuma shine storekeeper dinmu a hostel ɗinmu yana bacci sai na je makullin sto ɗin yana kwanci a gabansa yana bacci sai na ɗauka rawar kai da karambani da rigima sai na je na buɗe ina buɗewa sai na gaggalan ɗin manjanmu sai na gan shi kawai a kwance manja ya kele me kwanna ja na rufe da zo yana baccinsa na ajiye masa makullinsa babu wayo sai kawai mala abdullahi mala abdullahi manja ya zube ta shi ce a a ka zubar da manja kai ne manja ya zube haka na ganshi na shiga ban dauka ba ta fudda barawo to shi ma dole ne mafita inda a lokacin muna yan makaranta muna yara ina yake da kudin biyan galan ɗin manja ta haka a matsayinsa na store keeper mas'uli a kan abin dole ya ba da report ga abin da ya faru wajen ba da report kuma ya ba da report duk abin da yadda abin da ya ya wakana aka ce a ina garba musa ya zubar da manja to kawai na zo na waje Allah mai bayani adihim sadda wa min salafihim sadda ba ga shera wa la yuziruna ai principal da ya same ni da kun san mutanen Bauchi ba na ce gidadawa ba ba za gugar ba za igiyar rijiya da da da tsumma eh da da dankon da dankon taya suke da ji suke igiyar ba sai ina suka gano wannan abun ba ko can wajen waɗansu kabilu suka samu to wannan dankwa shine abun dukan principal to ba zai na ba gaya muku ƙarshen zancen ba amma dai wannan tofin bai ci mun ba a lokacin kuma daga nan ban ƙara karantawa ina neman wai wai wai wai kar wani abu ya same ni ba sai ka nemi wani abu daban kuma tun da wani kai ba zai ci maka ba in ya ci a wani ma dai kai bai ci maka ba alkur'ani mai girma dukka magani ne ta haka in kana neman waraka da alkur'ani to za ka iya yin tofi da shi za ka iya yin tofi da shi kana iya karantawa kana iya rike wajen ka karanta kana iya karantawa a cikin ruwa ka sha ruwan ko ka yi wanka da ruwan matukar ba a waje ne na najasa ba duk wannan zai maka magani sai dai akwai sabani mai girman gaske tsakanin magabata akan za a iya rubutawa shin za a iya rubutawa sai a wanke sai a sha rubutun sha kenan to rubutun sha ba sabon abu bane magabata can a baya tabi'ai sosai sun yi hulɗa da rubutun sha ba sabon abu bane ba in dai alkur'ani ne a rubuta shi sai a wanke shi sai a sha a iya wannan to sai aka samu wasu cikin magabata suna har haka da alkur'ani to amma an samu wasu kuma su yi da haka ba tunda ba a samu wani dalili kwamfara daga annabi alaihi salatu wassalam ta za a iya rubuta alkur'ani sai kuma a wanke shi sai a sha ba sannan kuma alal hakika idan aka rubuta an gama rubuta kuma sai aka wanke to babu kenan babu kenan kuma sai aka zo aka waye gari waɗanda suka saba da irin wannan ma a wannan zamanin aka ce irin waɗansu garuruwan da kan na faɗa a ce na kashe kasuwa amma da an ce akwai wuraren da da abin ya mutu yawa ma an daina rubutun yawwa kawai saboda layi ake yi shi din an ɗauke shi mai ba da rubutun an ɗauke shi wali ne in dai shi ne ya rubuta maka fasa ya kafi ka humullahu to kawai kai kan ka biyan bukata e ko la tulhihim tijaratun wala bai'un maganin kasuwa ne rubuta maka in ka sha an riga an tamfa shi ta haka sai layi ya maryawa kwanan sha in gari ya waye kamar gidan mai kosai layin kwanan sha na masu bukatar rubutu kai ƙarshe sai a rama ce kawai a dinga ɗisa bakin butar tawadar kawai ɗis a wannan kwanan sha wannan babu ɗis ɗis kawai dole zai ɗauka ga ruwansa baki sai an kammala an kammala ayo da rubuta a wancan ya zama aiki kawai sai a yi kamar da ake ɗanin ƙosai kowa a ɗan ɗiga masa kawai ce ya yi sai je ya sha kuma shi in Allah ya ba da sa'a dama ai gyara samun sa'a ko yawwa don haka tofi babu laifi an yi rangwame matukar ba na shirka ba ne wattiwala malaiti abinda ake nufi da kuma attiwala shaikun yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha wani abu ne da suke yi wani abu ne da suke yi larabawa yasna'unahu suna aikatawa suke tsarawa yasumuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha suna raya azam shine mutum ya faɗa abin da bashi dalili a kansa ya faɗa abin da bashi madogara shine za'am shi yasa sukan fassara da ƙarya amma dai abin da galibi malaman zaure suke fassara za'ami rayawa ka faɗa abin da shashi faɗi kawai shine za'ami yaz'umuna annahu yuhabbibu almar'ata ila zawjiha wai suna raya cewa wannan abun yana sanya mace ta soyi wajen mijinta yana sa miji ya so matarsa war rajula ila imra'atihi kuma yana sa namiji ya soyu wajen matarsa ya sa matar mutum tana son sa maganin farin jini eh ko wanda za a sa a ganyen na ko wanda za a rubuta a ganyen tumfafiya don an taba sani na taba ina ina dan dan dan matashi nan na dan yaro da karan bani na wai ina son wata eh za ka ce to in samu ganyen tumfafiya ta ga mu abin da zan rubuta a jiki sai na hada da sunanta eh ba zan gaya muku menene ba da sunan nata duka ba zan faɗa ba in na yi sai na kona a kawai a gida na ji dogon yin numfafi a kawai na ta na ta aiki ta gama na kona ayat da na je ta ce in na ƙara ganin ka nan dama karambani ne irin nan irin na yara kuma lakanin bai ci ba allakanu bokan lakanu da haka kiwala maganin farin jini yana sa mace ta so mijinta miji ya so matarsa ko mace ta soyi a wajen namiji ko namiji ya soyi a wajen mace maganin farin jini ko tozali kwalli da za a saka ko kuma wani dan minti da za a sa a baki ko kuma wani abu da za a shafa a jikin kuɗi a bata ko wani abu da za ta dasa a cikin abinci ko abin sha ta bashi ya sha to duk inda da nufin wai a jawo ƙauna ne wannan shake cewa tiwala shirka ne shi kuma ba sassauci ba sassauci don haka da layu da abinan kiwala maganin farin jini ba sassauci amma rukuya tobi da sassauci in dai ba na shirka ba ne to za a yi amma su layun su ba wani ba na shirka ba ita ma tiwala ba wani ba na shirka ba malam yace wa ana abdullahi ibn ukaymin marfu'an man ta'allaka shay'an wukila ilayhi rawu ahmad wa tirmidhi an karbo daga abdullahi ibn ukaym abu ma'badil juhani abdullah ibn ukaym marfu'an daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine marfu'a man ta'allaka shay'an duk wanda ya lantsa wani abu wukila ilayhi an tura masa aniyarsa da shi shine wukila ilai ba wukila ba wukila da takhfiful kaf an tura masa aniyarsa da shi duk wanda ya lantsa laya to Allah ya fita sha'aninsa shi da laya duk wanda ya ɗaura guru ko daga ko wuri to Allah ya fita sha'aninsa shi da abin da ya lankaya shi ne wukila an tura masa aniyarsa da wani abu in ya san biyan bukata in bai samu ba oho kuma yana nan cikin fushin Allah madaukakin sarki cikin hadisi kudusi man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya aikata wani aiki kuma sai ya hada ni da wani to na bar masa aikin sa da shi da wanda ya je jangolo su karata ba ni a ciki inji Allah subhanahu wataala cikin hadisi kudusi wannan hadisi yana cikin musnad da Imam Ahmad da kuma Tirmidhi وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم إمام أحمد يا رويت حديثي دقى رويفع ابن ثابت ruwaifin sabit radiyallahu anhu kala ya ce kala li rasulun sallama ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce da ni ya ruwaifi'u ya ce kaga sahabi na ruwaifi'u la'allal hayata ta tatsolo bika ta yi rayuwa ta yi tsawo da kai ta yi za ka rayu da nisa nan gaba suka ce ya rayu har zuwa shekara ta hamsin da shida bayan hijira kuma ya samu kimanin shekara ɗari a duniya ruwaifi'u ta yiwu za ka rayu da nisa ba akhbirin nasa to ka ba mutane labari ka sanar da su anna man aqada lihyatahu cewa duk wanda ya daure gemunsa duk wanda ya kitse gemunsa ya kulla nan ya kulla nan ya kulla nan ya daure gemu ko ya hada shi ya kulle shi au taqallada wataran ko kuma ya lankaya igiyar baka shine watar mun karanta daga ya gabata ya lankaya igiyar baka ko makan shi ko maraƙumin shi a wistan jabir ji'i da batin ko kuma ya je ya yi tsarki ya yi tsugunno sai ya goge da kashin dabba kashin jaki ko kashin doki ko kashin saniya eh, ya goge ko kashin raƙumi aw azmin ko kuma ya je ya tsuguno sai kuma ya goge da kashi ya samu kashi da aka gurgure sai ya je sai ya istijmari sai ya tsarkin bayan gida da shi ko ya tsarkin fitsari da shi fa inna muhammadan bari'un minhu duk yadda ka ga mutum ka gaya masa ka ce ba muhammadu ba shi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi ko ya kullage munsa ko kuma ya lankaya igiyar baka guru ko laya ko daga ko kuma ya je ya tsarki da kashin dabba ko ya tsarki da kashi to ka gaya musu duk yadda rayuwa ta maka tsawo kar ka manta ka rika faɗa tun mai wannan halin ba muhammadu ba shi shi ne fa'innan muhammadan bari min jama'a an gane wannan shine hadisi na ƙarshe a afon da akwai sauran hadisai to za mu haƙura haka shi ma wannan hadisin akwai 'yan bayanai da sai mun dawo zama na gaba insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da ne kuskure Allah ya gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa alaikum assalam
Thank you.
Allah ya samu masu ina so a kai da albarka wannan alƙur'ani da ake karantawa bayan Allah ta kallaba mu inji ko da kai da saya Allah ya samu Allah ya gafarta
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
Wato salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi huda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, akwai yan uwa masu bukatar addu'a. Yanzu ake sanar da ni akwai dan uwa wanda kullun yana nan a waje eh mai suna Kabiru. Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa dazun nan. Allah subhanahu wataala ya gafarta masa ya masa rahama, Allah ya ji kayinsa ya ba iyalansa a wurin rashinsa kuma Allah ya sa ta zama hutu gare shi sannan akwai kuma wanda a mahaifinsa yake roƙa masa masa addu'a ba shi da lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya Allah ya sauke masa yaye masa ta sake ta zama kafara kuma Allah ya kawo da sauki sauran duka yan uwa masu bukatu a na kusa da na nesa bukatu ƙanana da manya na damuwa da na bukatu Allah madaukakin sai sarki ya shiga lamarin kowa ubangiji Allah ka tausaya mana baki daya ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi duniya da lahira sannan wannan bawan Allah da yake neman taimako ya kasa hakuri har ya bi wannan salo to yana da kyau dukkan wanda yake da halin da zai iya taimaka masa to ya ya taimaka masa eh sannan kuma akwai mai tambaya da ya rubuto cikin addu'o'i rukuya da suka gabata kamar yadda malam ya sanar wanda wani zai yi wa wani a, lafazin a, ya zo ga namiji aka yi wa to i- ina son yadda za a yi lafazin zuwa ga mace kamar bismillahi a to ai wannan mai sauƙi ne eh, lafazin abin da yake bambanta namiji da mace a ka shine ki eh, bismillahi arqiki Allahu yashfiki min kulli shay'in yudiki wa min kulli da'in aw aw aini hasidin Allahu yashfiki haka ne idan ma daurewa kai ba bambanci bismillah arqik Allahu yashfik min kulli shay'in yudik wa min kulli da'in aw aini hasidin Allahu yashfik in daurewa ne ba bambanci in zaka yi wasalin ne zaka bambanta eh ko haka kamar ah, gaida mara lafiya as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyak in ka daure in namiji ne yashfiyaka in mace ce yashfiyaki eh da haka ake bambantawa a sannan yake cewa mai mai karatun alkur'ani yana samun katsewar karatun kamar a ofis ko banki ko a shago to wai to gashi nan dai kafin ci gaba ko akwai wani la- ladabi da ya kamata a kula A'a, ladabi ɗaya ne na karatun Alƙur'ani mai girma idan abin da mutum ya yi ɗin ya ya tsawaita, to idan ya dawo zai ci gaba da karatun sai ya sake isti'aza. Bai za ka rasa Alƙur'ana fasta iz billahi mina shaitanar rajim. Sai ka ce, A'udhu billahi mina shaitanar rajim. Eh, haka ne ya kamata ka yi idan abin ya tsawaita, in kuma abin da ka yi bai tsawaita ba, in ka kammala kawai ɗorawa za ka ci gaba da karatunka. ba wani abu da na sani wanda ya wuce wannan na ladabin fara karatun alkur'ani mai girma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shiga dukkan lamuran ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi duniya da lahira ya sada mu da alkhairan da ya sada bayansa na kwarai da su ya tsare mu daga dukkan sharrin da ya tsare bayansa na kwarai da su Allah madaukaki ka ba mu kyakkyawa a nan gidan duniya kyakkyawa a gobe kiyama marasa lafiyar mu ka ba su lafiya matattun mu Allah ka gafarta musu ya ubangiji kasar mu ka sa mata albarka tsoro da firgici a gidajenmu da kan tituna da kasuwanni da gonakai ubangiji Allah ka yaye Allah ka tsare musulmi da damuwa da hawa ko ina yake Allah ka ba mu zaman lafiya da aminci a wannan ƙasa ta mu mai albarka abin da yake wahal da mu na tsada da wahalar rayuwa Allah ta'ala ka sassauta mana Allah ka kawo mana mafita shugabanninmu Allah ka ɗaura hannayensu akan daidai ka ba su mashawarta na kwarai ya ubangiji Allah ka nuna musu hanyar da ta dace ya ubangiji karka basu da wayansu da dabararsu Allah ka canza mana tunaninsu zuwa ga daidai, ka canza mana tsarinsu zuwa ga daidai, ka canza mana rayuwarsu zuwa ga daidai, ka canza manufofinsu zuwa ga manufofi na alkhairi a gare mu, ka sanya ma cikin zukatansu. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم